أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحمنا مع سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال والسير تسجيلا كنا قائدين سبين والسير وكنا قائدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa mai koma kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah da ya sake da mu wannan rana ta biyu cikin wannan anguwa a wannan masallaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda muka fara jiya yau kuma insha Allah za mu ci gaba a jiya mun yi bayanai akan wasu abubuwa masu muhimmanci yau ma kuma za mu dora yau kuma insha Allah za mu shiga cikin masu tafsirin inda dangana a wannan ba Allah yake cewa wa'alam yace ka sani kamar su sahabi za su buɗe shafi na takwas yace wa alam yace ka sani annal qur'ana nazala laylatul qadr wato wannan qur'ani da yake gaban mu ya sauka a daren laylatul qadr jumlatan wahidatan ma'ana gaba ɗayansa ya sauko zuwa wani waje yuqalu lahu baitul izzah ana cewa wannan wato ɗaki baitul izza ala hadha tartibi allazi naqra'u a bisa wannan tsari wanda muke karanta shi ma'ana daga falaki a in kai yau kasa sai na ji kai sai ma ulwa Allah tabbati da iraja'a daga tan bakara al imrana nisa'i haka har kai yau kasa to a bisa wannan tsari ne to haka aka saukar da wannan Qur'ani zuwa baitul izza wannan Qur'ani an saukar da shi a wannan waje yace fa innahu tawqitiyun shi Qur'ani wato tawqitiyyi an ce abu tawqitiyyi ne ana nufin abinda bai karban tsari bai kuma karban rai to ya sauka a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baitul izzi zuwa wannan duniya a cikin shekara 23 a bisa abubuwan da suke faruwa insha Allah hasbil waqa'i a bisa abubuwan da suke faruwa dan wani abu ya faru sai a soko da aya dan wani abu ya faru sai a soko da aya in an zo an yi tambaya sai a soko da aya to wani ta ya dauko suran masu kutum a saukar da ita to haka wannan qur'ani ya dinga sauka Allah yana cewa wala ya'tunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa adan tasira Allah ya ce ba za su taba zuwa maka da wata hujja ba sai ya kawo ka ga in kai annabi Allah ya ce illa jinaka bil haqqi sai mun zo maka da jawabi na gaskiya wa adan tasira da mafi kyan bayani yace lakin la ala hada tartibi sai dai shi qur'ani ya sauko saukowansa ba a bisa wannan tsarin bane ya sauko tare da an sauko da shi daga san sama baitul ma'mur walil mahfuz zuwa baitul izzi wato a bisa tsari irin wannan wanda muke karantawa amma sauko shi daga baitul izzi zuwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ba a wannan tsarin ya sauko ba ya sauko ne aya aya a rarrabe a rarrabe a rarrabe haka wanda yake fa inna wa nazala alayhi 83 sura bi makka wato surori guda 83 sun sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina a makka kenan idan ka ta qur'ani wato kashi uku kashi biyu duk a makka ya sauka in ka kasa qur'ani kashi uku ba kashi biyu duk a makai sauka kuma yawanci surori na ƙasa ƙasan nan duk makiyayya duk a maka suka sauka to haka wannan qur'ani ya sauka wato ayoyi guda tamanin da nawa tamanin da uku duk a maka suka sauka ai ma'ana qabla hijira kafin hijira wa bil madinati a madina kuma ihda wa salasuna ala tahqiqi wato sura sura guda talatin da ɗaya suka sauka a wato Madina. In an haɗa tamanin da uku da kuma talatin da ɗaya, nawa zai ba mu? Ɗari da sha hudu, adadin surorin Alƙur'ani kenan. Ya ce fa awwalu ma nazala bi makkata farkon abin da ya fara sauka a Makka shine Iqra. Wa akhiru ma nazala biha karshen abin da ya sauka a Makka kuma shine suratul ankabut wasu malamai suka ce a suratul mu'minun ne wasu suka ce a wailul mutaffifina ne ita ce ta ta wato karshen sauka a makka yace wa awwalus sura nazalat bil madina farkon suran da ta fara sauka a madina kuma ita ce baqara wa akhiru sura nazalat biha karshen surar da ta sauka kuma a madina ita ce suratul ma'ida wa hunaka ba'd suwarin akwai wasu surori wanda akhtilfa an yi wato sabani fiha a cikin ta min yana daga cikin wayannan surori al-fatiha wato fatiha yace wa yumkinu takararun zuliya ita malamai sun ce akwai yiwuwar an maimaita sabkanta ya kai toji ito amma awwalu ayatin nazarat amma farkon ayar da ta fara saukawa annabi Muhammad al idlaki a bisa zance yankakke haka ne shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq karshen ayar da ta sauka wa annabi Muhammad ita ce wato wattaqu yawman tuja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun wato akwai wa'azi ne girma a wannan waje abin da ya fara sauka a wannan littafi shine kai karatu yanzu yan uwa ko wannan kaɗai ya kai ya zama bawa bai bar karatu a rayuwarsa ba abin da ya fara sauka a wannan littafi shine kai karatu karshen sauka kuma wato za a mana ban kwana ya zanto mun bar samun wani sako daga Allah direct shine Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ya ce ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah kaga wato shi Allah in kaga ya sa mutum wuta bai zalunce shi ba ka san me zai zalunce shi ba a yace ai kai karatu saboda hanya ɗaya ce da za ka ba ka damar ka kiyaye shi kuma ka ji tsoronsa kuma ka bi shi to sai ka ƙi ka yi karatu kaga ashe ka bar daman ka sun ta farko cewa an ce kai karatu saboda haka yan uwa babu hanyar da za mu san Allah mu bi Allah sai mun yi karatu za ga duk abin da ake tsoronsa an san shi duk abin da ake son shi an san shi dan karamin misali me yasa muke son kuɗi mun san su ne mun san amfani su me yasa muke gudun talauci mun san shi ne mun san illarsa an gane saboda haka ashe idan mutum ya san Allah zai san yadda zai so Allah ya bi Allah in ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san yadda wato zai so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mada'a idan ya san Qur'ani zai san yadda zai rungumi Qur'ani hanahanansa ya hannu umarnin Qur'ani ya tafi saboda haka ɗan uwa ya ishe mu dai wa'azi farko dai na saukar wannan littafi aka ce kai karatu kar ka ce da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam da mu ake kai karatu shi yasa ma ba a ce ku yi karatu ba aka ce kai karatu to yanzu da kai ake da ni ake da dukkan mu ake kowa yayi karatu saboda ne sai aka ce wata ku yoma ku kiyayi rana da za ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a tsaye da kai a gaban Allah manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam kun gan ku nan dukkan ku za ku ga Allah za ku yi magana da Allah yace kuma ba za ku yi cincirin da ko wani ya tare wani wajen ganin Allah yace kun ga yanzu a ɗan wata ta fito a sama ai wani ba ya tare wani wajen kallon wata to haka za ku ga Allah kuma kowa sai an mara hisabi akan abin da ya aikata saboda haka mu shirya sosai akwai ayyuka sosai a gaban mu yace wa alam aidan yace kuma ka sani annal qur'ana yanqasimu arba'ata aqsami shi wannan qur'ani ya kasu kashi hudu ne yace ismun fihi nasikun akwai kaso na farko shi akwai nasik wal mansukh a ciki ma'ana akwai ayoyin da aka shafe akwai kuma wanda su ne suka shafe din a kaso na farko an gane wahuwa sittatu suwarin amma wannan asurori guda shida kakale yake a cikin Qur'ani wannan surori guda shida akwai ayoyin da suka shafe wasu akwai kuma waɗanda aka shafe din duk a cikin wannan surori wannan kashi na farko kenan yace kashi na biyu wanda shi kuma yace wa huwa kamfatun wa 20 suratan shi kuma kashi na biyu yana da surori guda ashirin da biyar wa ismun fihi al-mansukh faqat yace akwai mansukh wanda shi ko mansukh ne faqat a ciki wato iya waɗanda aka yi shafe su ne su ne kawai a cikin wannan surorin su kuma arba'u suratin surori wato guda arba'in wa ismun fihi nasik faqat akwai kuma kason da surori waɗanda su kuma nasik ne kawai a ciki wato ayoyin da suka shafe wasu ne kawai a ciki su kuma wato surori ne wato wanda suke guda shida yake wa ismun da kuma kaso wato na ƙarshe wanda la nasika fihi wala mansu shi ba nasiki a cikin shi ba mansuki a cikin shi su kuma su ne huwa salatu wa arba'una sura su ne surori guda arba'in da uku. To mu rike can wanda akwai nasik da mansuk ya ce su surori guda ashirin da biyar ne. Ashirin da biyar. Wanda kuma mansuk ne gaba ɗaya ya ce guda arba'in ne. Ya zama nawa kenan. Ga ashirin da biyar ga arba'in. Ya ce wanda kuma nasik ne kawai a ciki su kuma guda shida ne. sai ce na ƙarshe wanda shi kuwa wa ismun la na suka fi wala man shi ko babu ayar ta shafe wata ba wacce aka shafe shi kuma salatun wa arba'una guda arba'in da uku ya zama nawa sai da ta adadin surorin alqur'ani ke Allah ta sa malaman da aka yi yace wa adalabuha min rubu'il akiri mafi rinjayen wannan kuma yana daga cikin rubu'in karshe na alqur'ani yace wa iddatu hurufil qur'ani alfu alfin wato adadin harufan alqur'anin nan guda miliyan 1 ne in an ce alfu alfin ana nufin wato dubu sau dubu dubu sau dubu shine na miliyan 1 ke yace wa kamsa wa kamsata wa 20 alfa da dubu 25 miliyan 1 da dubu nawa 25 su ne adadin ne harufan alkur'ani yake cewa wa darar jannati ala qadri zalika darajojin aljanna ma gurgudun wannan darajojin aljanna shi ma gurgudun wannan isa hatidin qur'ani wanda yayi karatun qur'ani kuma yayi aiki da qur'ani za a ce masa dinga karantawa kawai ana kai ka daraja saman daraja sai ya kure can sama can ne gidansa kuma daraja ta farko mana an ce daraja kaman a ce bene misali akwai hawa na ɗaya akwai hawa na biyu akwai hawa na uku to har hawa miliyan ɗaya da ashirin da biyar to wannan adadin wato a darajoji da yake cikin aljanna kenan kamar mu ce bena a a hawa na daya jin dadi ne wanda ba shi da misali amma da za a kai ka hawa na biyu daraja ta biyu sai ka ce ashe da a cikin wahala nake ashe da ban san ma jin dadi ba to yanzu ne shigo jin dadi a ka je a haura da kai daraja ta ko sai ka gane wannan din ma wahala ne to a haka har daraja miliyan ɗaya eh da dubu ashirin da biyar darajojin aljanna kenan to kuma tsakanin kowane daraja zuwa wani daraja akwai tafiya ko gudu inda za a samu doki wanda baya gajiya baya jin yunwa ko ishirwa baya neman hutawa wato wannan doki ya ta gudu sai ya shekara ɗari biyar yana tafiya bai wuce daraja daga taɗe zuwa da ba. Saboda haka wanda fa aka bashi aljanna mafi kankanta shi ne wanda aka bashi wato duniyan nan sau goma. Wannan duniya sau goma. Kuma wannan duniya suna da girma ba, suna da girma. Duda inda ɗan adam yake shi ne mafi wato kankanta bayan Allah sun ce inda ruwa yake yafi yawa akan inda sarari yake inda muke takawa muke rayuwa saboda haka to duniya goma wata ne saboda haka mu dage mu nemi aljanna ɗan uwa kada mu bata shine malam yake cewa yake cewa wato adadin wato daraja na wato na aljanna kenan yace wa idatu ayati adadin ayoyin alqur'ani kuma sittatu alafin wa sittmi'atin wa sittatun wa sittuna wato ayoyi ne guda 6666 ayoyin alqur'ani yace wa nisfuhu bi hasbil ayati qawluhu ta'ala fi surati shu'ara rabin qur'ani idan za a ayoyi ne za a raba qur'ani ya zama daidai nan ya zama daidai nan ya zama daidai yace wato ayat tana cikin surati shu'ara inda Allah yake cewa fa alqa musa asahu fa idahiya talqafu ma ya'tikun to idan ka dauki wannan aya daga kanta a cikin sunan shu'ara'i idan kai wato sama kai bakara ayoyin dire ne idan kai wato nafi ayoyin dire ne ma'ana ayoyin dubu uku ne da ɗari uku da talatin da uku tun daga baɗayan ayoyin nawa ne dubu shida da ɗari shida sittin da shida wannan ƙur'ani kenan da kan wannan aya yace wa nisbuhu bi hasbi bi hasbi hurufi idan kuma harufa ne ana so a gane ina ne tsakiyar ƙur'ani wanda harufan daga nan yayi bakara da dai suke nan ma daga nan ma yayi bakara da dai suke to ina ne dai wajen malaman nan Allah ya saka musu lafiya ka sun yi aiki malam muka a lokacin barance muna bacci mu zo ma jiya mu zo ba Allah ya saka musu lafiya Allah ya saka musu lafiya yace wannan ayati inda Allah yake cewa laqad jita ce an-nukra sai yace kaga wannan nukura yace wannan nun mai dadin daga kanta idan ka dauka kai bakara adadin harufan daidai yake da kuma daga kan wannan kaulatan din shi ma kuma ka dauka kai kasa zuwa nafi daidai harufan suke ma'ana wancan miliyan daya da dubu ashirin da biyar in ka raba shi kashi biyu to wannan da dai kenan daga kan mun dai ba yayi wato bakara wannan kuma daga kaula ta sunan yayi wato na dai dai kenan ka raba qur'ani harufa ta ce Allah ta ga mu amin shine yake cewa annuru min al-nisfi al-awwal wal qahu min al-thani yace wani suratin qur'ani kuma bi hasu suwari in surori za a lissafa a ce nafi a ce daya falaki biyu kulluwa uku in surori za a lissafa to nan kuma daga suratul hadid ne daga hadid in ka dauka kai bakara to adadin surorin shine kuma daga mujadala kai nafi adadin ɗaya ne nan ne daidai mujadala zuwa nafi adadin shine kuma daga hadid zuwa bakara la saka mu dalakai yake cewa wa iddatu kalimati fi adadin wato kalmomin Qur'ani kalma kalma kalma na Qur'ani yace su kuma sab'atun wa sab'una alfan wa arba'atin wa khamsuna kalma wato kalmomi ne guda 77 da 450 77 da 450 kalmomi na alqur'ani yace kuma kullu kalimatin laha arba'atu ulumin dukkan kalma daya tana da ilimoma guda hudu tattare da ita duk kalma daya duka kalma daya ai mun ce kalmomin guda dubu nawa muka ce dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da hamsin to ka yi sau hudu nawa zai baka adadin ulumur suke cikin qur'ani ce wannan fa abun da ma ya ya bayyana ne dan shi ma zai bayani a gaba saboda haka a wannan wato abun da ya tafi wato adadin kalmomin Qur'ani ke yake cewa ilmoman da suke cikin wato kowane kalma wa kowane kalma ilimi guda hudu ne akwai ilimi bi hasbi zahiriya wato ilimin zahirin wannan kalma wanda kuma shi ne mafi yawa muka sani ilimin zahirin kalmar Qur'ani kisan yake akwai wa ilimin bi hafi batiniha akwai ilimin batinin wannan aya wa ilimin bi hafi haddiha wato ilimi wato wanda yake a bangare wato na haddin aya wato mene iyakan wannan aya ma'ana ina za ta kai ka yanzu misali idan an tambaye ka wai to musulunci nan da kake yi ina ne karshe aljanna zaka samu shine karshe shine to da haka ayar ina take so ka kai ka to hajjin wannan aya sannan wa maqfa'iha da maqta'a na wato yanki yanki da wannan aya me yake nufi wannan kalma me take nufi to wannan shi yace wa idza nazarta ila tanasubiha yace idan ka duba kuma dangantakan wannan aya ma'a ma qablaha wa ma ba'daha da abun da yake kafin wannan kalma da abun da yake kuma bayan wannan kalma to zadat kaseeran to nan kam wane ma ilimi guda hudu akan kowace kalma Abdullahi dan fodiyo Abdullahi Gondu Allah ya kara masa yadda yake cewa duk mutumin da in an ja ayar Qur'ani ba zai iya mata fassara daban-daban wannan fassarar bai yi kama da wannan ba wannan ma bai yi kama da wannan ba in ba zai iya guda 70 ba kar ya kira kansa masanin fassarar wannan kalma ko wannan aya ta Qur'ani saba'in fassara wannan baya kama da wannan wannan ma baya kama da wannan wannan duk muna karanta saboda mu san girman abin da Allah ya bamu wato mu Allah ya fifita mu yawanci annabawa Allah yakan ba su halittu a matsayin mu'jiza ta annabawansu mu kuma sifar Allah Allah ya bamu Qur'ani sifar Allah ya tabaraka wa ta'ala saboda haka ba kanin gata Allah ya mana ba mun gode alhamdulillah alhamdulillah yace wa tartibu suwari hakaza to to ihiyo yace ga suwari nan suke to haka abu ne wato anan akwai wani abu da Allah ya yi wanda ya gajiyar da halitta jiya muna cewa wa jirgin sama muka ce waye ne Allah ne jirgin sama to wato Allah shi ikonsa Allah cikin ikonsa da wannan Qur'ani ya sauka amana Allah ya rasulullahi alaihi wasallam Qur'anin yana kira kira dan mazaje ne sahabbai ne sun haddace wasu wanda ba su iya hajja ba yawanci sun rubuta a jikin duwatsu da kuma abin da shafi tamka ta dabino su a rubuta abubuwan haka amma shi a haɗe a waje ɗaya babu wato don yin nuna maka ba ne yi ce ba ne yi ce Allah haka man zala ya bar duniya a lokacin sai na abubakar wato an samu mutane da yawa sun bar musulunci dama yawanci suna musulunci ne wasu saboda ganin annabi Muhammad da suka samu ya kwanta dama shikenan suka ci addinin masu bari wasu daga cikin masu kuɗi suka ce zakkan ma ba za su bada abubuwa da duk suka ci a lokacin sayyidina abubakar ya naɗa damara na yaƙin yan ridda to ya yi fama da yaƙi da su aka samu wani mutane wani kazzabi nan ma ya yi fama da yaƙi da shi a wani yaƙin yamama sai da aka kashe hafizan ƙur'ani guda saba'in wanda dukkan su gangare ne a ƙur'ani guda saba'in wannan sai ya tsorata sai na umar Allah ya kara masa yadda ya zo ya samu sai na abubakar ya ce masa ni abin da nake gani wannan ƙur'ani ya kamata a haɗa shi a waje ɗaya kaga yanzu irin wannan yakin da aka je wani ka duba an kashe wani ka duba an kashe idan abun nan ya ci gaba da haka ba za a nemi wannan ƙur'ani a rasa sai na abubakar ya ce a a ni ba zan yi abin da annabi muhammadu bai ce a yi ba ni ba zan yi ba sai ce to Allah ya haskaka kirjinka da abin da ya haskaka kirjina ya sai ta fi bashi washe gari sai sai na abubakar ya aika ya ce a kirawo sai na umar da a kirawo shi ce kai abun nan da ka fahimta ni ma na fahimce shi ba amma yanzu ya zamu sai ta ai yanzu akwai gangaren da muke da shi muna da zaidu guda biyu a cikin sabon mata akwai zaidu dan harisa shi ake kira hibbu rasulullahi akwai zaidu bin sabi shi ko matashi ne amma gwanin qur'ani gwanin qur'ani to shi aka kirawo shi zaidu dan sabi aka kirawo shi aka ce masa to ga abin da ake so ai yace wallahi kun ga wannan duwatsu ya nuna wasu manya manyan duwatsu yace da su kuka daura ni a kai na ina ga za su ji min sauki akan in yi abin da Allah ya Muhammad yi ba wala ani ba zan yi ba ita ce ba su waje suka ce to Allah ya daka haska zuciyarmu shi ma yana haska zuciyarsa to daga baya da kanshi da ya ce kai ina ga wannan abun ya kamata to nan suka zauna aka haɗe shi aka ce zaɓi wanda za su tsaya shi aka zaɓa mutum shida aka zo aka zauna nan aka rubuta wannan ƙur'ani namu wato bugun farko suka rubuta shi bayan sun rubuta shi amma lokacin ba a ɗige-ɗige babu wani a nan izu ne nan babu babu kawai an ja sandan ne saboda haka da na abudu da ya abudu da duka ɗaya ne ba wani alaman zai na maga shi to haka aka rubuta wannan qur'ani aka ajiye shi ana nan tafiya ta yi tafiya zamanin sai na umar yayi ya gama a bayan sai na baka ya rasu kenan ya yi shekara uku da ɗan watanni sai na umar ya hau ya yi shekara goma haka shi ma ya gama zamanin sai na Usman sai aka ta samun sabani a cikin Qur'ani sabani wa'insin ga yanayin karatu wa'insin ga yanayin karatu to shi ya ƙara irin sahabbai aka zo aka ɗauko wannan Qur'ani wanda aka rubuta aka sake yin kofi guda shida aka aika manya-manyan jihohi na wato musulunci aka ce ko duk wanda ba wannan ba to a ƙona shi saboda abu saɓani a kan ƙur'ani to wannan ƙur'ani wannan guda shida su aka yi su to su ma duk wannan gadar take da yanzu ƙur'anin bai samu duk ba su a nan aka samu wani hajjaj ne su sakafi duk abubuwan da muke gani na abidda nisfi na ƙur'ani wannan nisfi ne wannan a ce rubu'i ne wannan a ce kumuli ne wannan a ce izu ne wannan a ce kumta ne wannan a ce kuri ne duk wannan aikin kuma shi ne sai malam yanzu yake ce maka kaga wannan qur'ani da muke karanta shi a yanzu haka wanda yake tsare daga fatiha sai bakara sai alima sai nisa'i sai kaza ha kasa to haka yake tun a can lauhin mahfuz aka sauko da shi yake izzi Allah kuma yayi aikin sa ya dawo hannun kuma ga jina hannun wannan ikon Allah ya shi kadai ke kuma tabaraka ta'ala kuma abin da ya so shi yake yi ba abin da bai so amma zai yi tabaraka ta'ala haka nan hadisan manzon Allah galibi ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hana a rubuta hadisansa saboda daga bakin shi kadai Qur'anin ke fita hadisul qudsi yake fita wanda wannan duka maganan Allah ne sannan daga bakin shi kuma hadisin da yake fitowa saboda haka idan ya faɗa sai an tambaye shi to wannan ko Qur'anin ne to ai shi ne wa ma yanju anil hawa in huwa illa wahyi duk abin da ya faɗa ma duk wahayi ne Allah ya riga ya tsarkake bakinsa ya tsarkake harshensa cewa baya so ya ce sarransa sai abin da Allah ya ce ce kaza sannan ya faɗa to haka sai an tambaye shi wannan ko me Qur'ani ne ko hadisul qudsi ne ko kuma hadisi na kan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaza ne to wani farko farko ma sai ya kai ku bar mu da hadisan shi sa ƴan uwa hadisan nan da kuke gani ai za ku ji an ce a hadisi wannan da isi ne wannan mai rauni ne wani a cikin marwaitansa wani yana da rauni kaza abin da ya jawo hadisan fa ba a fara ma rubuta su ba sai da hijira ta kai shekara kusan casa'in da uku to sannan ne aka samu lokacin aka haifi imam malik a ya tashi ya girma sannan ya rubuta muwatta malik wanda wannan motsa shi ne littafin farko wanda aka fara rubuta na hadisi a duniya wanda ya kunshi cikin da hadisi to bayan sa ba shi Imam Malik bayan ya rubuta wannan littafi yana da almajirin Imam Shafi yana da abokinsa Imam Abu Hanifa dan sa annure sun yi zamani sosai amma dai shi Imam Malik yana cewa Abu Hanifa kai malami ne Abu Hanifa ma ya ce wa Imam Malik kai malami ne haka sun dace da ta hannu haka to amma Imam Shafi'i almajiri Imam Maliki to shi kuma Imam Shafi'i a malamin Ahmad dan Hanbali ne Ahmad dan Hanbali to shi ma yana daga cikin wato wanda ya fara rubuta ilimin hadisi yana da musnad nashi wani babban littafin hadisi to ina so in kai mu kan Bukhari ne to shi kuma Bukhari Imam Bukhari da muke ji Bukhari da Muslim din to shi Bukhari shi kuma al-Malirin Ahmad dan Hanbali to shi ya rubuta mana Bukhari na wanda muke cewa banda Qur'anin nan ba littafi ingantacce irin Bukhari. Kun ji tazara tazara tsakanin da abun wato zuwan Bukhari din shekara kusan ɗari biyu zuwa ɗari uku. Ɗari biyu da yawa. Sannan Bukhari ya zo sannan ya abu. Shi za ka ji ya ce haddasa ni wani. Wani ya bani labari shi kuma ya ji daga wani. Tsakanin shi da manzo Allah wani ta ishe ka samu ɗan mutum biyar. shi da wani sai to shi kuma wato imam muslim da muke ji muslim muslim shi kuma al-madri imam malik to haka tsarin nasu da yazo to kun ji ga yadda hadisan masu suka samu to lokacin ne suka san rubuta hadisan to idan aka samu mutum ba ran yanzu da haddasa ba sai a ce kai wannan to dai ya faɗa ya ce manzo Allah ya faɗa amma dai a ta hadisi amma dai a ce to yana da rauni tuna za ka jashi hadisi a wannan maudu'i ne ƙarya ne ma kai manzon Allah ta sallan bai faɗa ba wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk kuma wannan wato wani kudura ce da Allah ta bayar wa ta'ala mulaga a hadda muke ji mazhaban malikiya mazhaban wato imamu abu hanifa mazhaban ahmad dan hanbali mazhaban imamu shafi'i a lokacin nasu fa da su da malamansu a zuwa lokacin Bukhari akwai mazhaba ta kai ɗari biyar amma dukkan wannan mazhabobi ɗari biyar ɗin kafin ƙarni na biyar ma'ana shekara ɗari ɗari ɗari zuwa ɗari biyar duk Allah ya shafe yanzu mazhaba wanda suke aiki a duniya sun yawa su zama kamar biyar akwai kamar mutanen saudiya da nan gaba ta tsakiya yawanci suna amfani da mazhaba ta wato ahmad dan hanbal mu nan yammacin maliya muna amfani da mazhabar imam malik irin mutanen misra da sauransu a nan sham da falastin da sauransu yawanci shafi'iya suke aiki da shi to haka dai kan ko kuma Imam Abu Hanifa suke aiki da shi bangaren kamar a Iran da wani yanki na wato a Yemen da sauransu Jordan da sauransu su Oman su kuma yanci da ke wani sun duk shi'a ne suna amfani da mazhabar Ja'fariyya to wannan su ne wanda ma suka rige mana to yan duka Allah ya shafe saboda haka haka Allah ya tsara abubuwansa haka kuma yake yin abubuwansa ba mai tarayya da shi a cikin yin lamarin Allah ya kama dace Allah mana jagoranci to wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu taɓa kusan za mu shiga yanzu direct cikin wato tafsirin wato wannan Qur'ani mai girma a za mu fara da wannan sura mai girma suratul Fatiha fil kitabi wannan sura makkiyatun wato sura ce wacce ta sauka a Makka, kaga mun faɗa? Sabu ayati tana da ayoyinta guda bakwai bil basmala inda basmala wato in kana jinha in wato basmalan tana cikin Fatiha. Wasabi'atu aya ta bakwai za ta zama siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ma'ana daga siratal ladzina ha zuwa ƙarshe aya ɗaya ce. idan bismillahir rahmanir rahim aya ne cikin ayoyin fatiha an gani yace wa in lam takun minha idan ko basmala ba ta daga cikin wato ayoyin fatiha fasabi'atu to ta bakwai din za ta zama ita ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce ayatul ila akhiriha yace wa yuqaddaru fi awwaliha ana kaddara a farkon wannan sura ta alhamdulillah shine kamar ana kaddara qulu ku ce alhamdulillah to haka Allah ya kaddara wato aka kaddara liyakun ma qabla iyyaka na'budu saboda iyyaka na'budu ya zama magana ce wato munasiban lahu bi kauniha min awwalil ibadi ya zama maganan bawa ne ana bawa ne ta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an gane zuwa ƙarshe yace bismillahir rahmanir rahim yace suratul fatiha sai ce makiyatu yace makiya ce ina ƙara maimaita maka yace huwa qaulul akthari shine maganganun wato magana na mafi yawan malamai wakila aka ce madaniyatu a a madina ta sauka amma yace wa jama'a ba'dhum bainal qawlaini sashin malamai sun hada tsakanin kauli guda biyu faqala faqala suka ce nazala marratayn a to biyu ta sauka marratan bi makka karo na farkon ta sauka a makka kila furjat salatu lokacin da aka farlanta sallah wa marratan bil madina marra kuma na wato saukanta karo na biyu kuma a ina a madina kila khuila fil qibla lokacin da aka juya al qibla walidhalika sumiyat al matani matani saboda haka an yi irin da matani wakila aka ce nazala nisbuha bi makkah wasu malamai suka ce a arabin ta ne ya sauka a makka wani fadil madina a arabin ta kuma a madina ya sauka yace wal awwal huwa sahih amma dai zancen farkon nan na cewa ta sauka sau biyu ne to wannan shine yafi inganci cewa ta sauka sau biyu ta sauka a makka kuma ta sauka a madina dan Allah yana cewa walaqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah yake cewa hakika mun baka bakwai abin biyan tawa bakwai abin biyan ta wato ita fatiha wato ba za ka gane girman fatiha ba sai idan ka zama kai mai karanta mujalla ko mai karanta jarida ko mai kallon fim ne yanzu misali idan wato kana karanta mujalla ta wannan satin ta fito idan aka baka in ka karance ta sai wani sati ba sai aka ce ai itan ne da ƙara fitowa sai ka ce to shirmen maza ka saya mana alaji dai ce to me zan yi ita ai na riga ita kan na gama da ita ma'ana ya riga karanta ta bai marmarin ya sake sayan ta karanta haka nan mai kallon fim duk kyan fim din duk yadda ya tsaro idan an ce ka kalle shi sau ɗaya kai a ce iya kansa da tsarinsa ka kalle shi sau goma a ya fita kanka ko bai fita ba ya fita kanka amma da na dan uwa yanzu sau nawa kake karanta fatiha kullum a yininka yininka da kwananka kaga sallan azhar ne sai ka karanta sau hudu sallan la'asar ma sau hudu sallan magariba sau uku sallan isha'i sau nawa sau hudu sallan asbahi sau nawa sau biyu amma ka ji ta fita kanka a dan Allah ne bata fita ba bata fita ba har gobe nan in za ka yi azba idan ka kuma kana ji sabuwa ta kai wannan mu'jiza na Qur'ani wato shi ba a kosa Allah ya cire mutane kosa game da shi yanzu aka ji ko kafila ce ake jin ta ta fito tana tashi da ka ba ta yin shi ka duka ji gaba ta ba tashi to amma banda Qur'ani da an samu wani aran mace da ji kana hawaye kana inna lillahi wa inna ilaihi hawaye ta qur'ani qur'ani ce to da haka haka qur'ani kuma daga qur'ani bai kirgin zuciyarsa ba mumini bane ba ba mumini ba saboda haka mu dage mu rike wannan qur'ani to sai kada mu wasa da shi to shi ne Allah ya ce wato ita wannan fatiha tab'an min al-masani wato bakwai abin biyan ta Allah ya wal qur'an al-azim sannan mun baka wato Qur'ani mai girma kaga ikon Allah aka kira Fatiha daban saboda girman ta alamai suna cewa duk da da Allah ya bawa annabawa wanda in ka lissafa Allah ya saba da littattafai a wannan duniya guda ɗari da guda hudu asuwa atina dawud da zabura shi annabi dawud an bai shi zabura su a injila na kuma annabi isa taura wanda aka ba annabi musa ibrahim wanda aka ba misala da tuku wanda aka ba ibrahim da wanda aka ba musa da sauransu da su annabi shi su da dukkan abin da aka ba su gaba daya littattafai ne guda ɗari da guda hudu to wannan littattafan gaba ɗayansu Allah ya dunkule su a cikin Qur'ani wato shi kuma Qur'ani gaba ɗaya sai Allah ya dunkule shi a cikin Baqara Baqara gaba ɗaya Allah ya dunkule shi a cikin Fatiha shi sa akwai wani malami babban malami a tafsirin Fatihan nan Fatiha ba a tafsirinta sai da ya yi majalisi zama zama zama kamar yadda muka zauna da kuyo a ce zama ɗaya gobe mu zauna a ce zama biyu sai da aka yi zama zama guda dubu goma sha biyu fasaran fatiha sai sai na ali yake cewa inda na so zan iya yin lafu na mujallabi mujallabi mujalladai na raƙumi ɗari tafsirin fatiha al'ilmu kasura ilimi kamar ƙasa ake yawa ta ƙasa sai dai wa ma'uti tun mai ilimi ba ba kuma daga ilimi sai ɗan kaɗan haka ba mu kaɗan kaɗan ba ba mu kan da shi ne wani haka mu dage ya zama a shekara tun addini shi ne a gabanmu shi kuma muka ba mu muhimmanci saboda mu san Allah mu san yadda za mu fi Allah yake cewa wannan aya walaqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an azim tana cikin suratul hijr ne ita kuma suratul hijr makkiya ce da ijma'in malamai kuma ta tabbata a farlan da sallah a makka ne kuma bai tabbata ba cewa an yi sallah ba da fatiha ba duk saloyin da aka yi a musulunci da fatiha aka yi to kuma ba zai yi a ce an baka wato a dinga cewa to an baka kuma abinda ba a baka shi ba to kaga ashe tunda aga suratul hijrin makkiya ce sannan kuma fatihan aka fara bawa manzon Allah sannan kuma anan aya ake tabbatar da cewa ai an bashi to kaga ashe ita ma wannan din wato makkiya ne wato wannan shi ma yana kokarin tabbatar da wannan sura ta fatiha wato makkiya ce Allah yana cewa sallallahu la salata illa bi fatihatil kitab babu sallah sai ga sai da fatan rikitar amma ga wanda yake da iko na karanta fatan rikitar sai ga wanda yake da iko yanzu misali mutum sai ya zo da ku sallama gariba sai ce zai musulunta shikenan aka ce masa ko kace ashhadu an la ilaha illallah ya fada ya fadi kalmar shahada da ya musulunta to da ya musulunta sai aka ce to je yi wanka ya je yi wanka sai aka ce to ai yanzu magariba wajibi ne a ranka saboda ya same kana musulmi to kai sallar magariba to shi ta zai sallar ka sai dai tunda ba kwamfuta ne shi ba ba zai yi a lokacin a gaya mar fatin haya hada ce sallar a ga ba zai yi ba to da haka shi zai ku gaya masa kalma mai sauki sai masa Allahu akbar in ita kawai iya ne da ya dungura kawai ta Allahu akbar Allahu akbar ya dawo ta Allahu akbar ko kuma alhamdulillah ko kuma subhanallah da ita zai sallah kuma zai ci gaba da sallah in har ya iya fatiha ya iya sura shi kenan sai ya bar wannan ya kuma kuma sallah da shi sa malai yake ne qadir alaiha ga wanda yake da ikon karanta fatiha amma ne bai da iko shi kenan ita kuma fatiha kamar yadda shi malam ya faɗa a nan wajen yake cewa tana da wato sunaye guda ashirin yace wa hadha ismun yace wa sunnat fatiha da anna miftahul kitab an kira ta da fatiha saboda ce mabudin qur'ani ne gira wa hadha ismun min jumlati 20 isma wa wato wannan yana daga cikin jimloli wato guda 20 na sunayenta na biyu ana ce mata fatihatul kitab na uku ana ce mata ummul qur'an li'annahu muftatihun biha fa ka'annaha asluhu wa asas ka ce fatiha nan ita ce asalin wannan qur'ani kuma haka ne wa asasu kuma ita ce gishikin wannan qur'ani tiraji'uha suratul kanzi ana ce masa surar wato taska li'anna nazalat min kanzin tatal arshi wato ta sauka daga wani taska a karkashin arshi na biyar ana ce mata alkafiya na shida ana ce mata alwafiya bi annaha wasiyatun kafiyatun fi sihhati salati an gairiya inda al-qudrati alaiha yace na bakwai ana ce mata ashafiya na takwas ana ce mata wato shifa lima warda saboda abin da yazo a cikin hadisi hiya shifa'un min kulli da'i tafatiya waraka ne daga dukkan cuta ta tuba na tara ana ce mata astaqul makani li annahu taqu ayatin ala sahih سواء قلنا إن البسملة منها أو لا عشرها نقوم أنا كلمة النور الهادي عشرة نقوم وتشاء أنا كلمة الرؤية الثاني عشرة أنا كلمة سورة الحمد والشكر آه نقوم شاء أنا كلمة الدعاء سورة الدعاء نقوم شاء أنا كلمة تعليم المسألة وتو كويد كيد لا تروي الله لاستمالها على ذلك saboda ta kunshi addu'o'i alkamisu ashara na goma wato 15 ana kiran suratul munajati wato surar ganawa da Allah asadisu ashara wato na goma 16 ana kiran suratul tafwidi wato surar miƙawa Allah lamari asadu ashara na goma 17 ana kiran ta suratul su'ali wato surar tambaya surar roƙon Allah kenan asaminu ashara na goma 19 ana kiranta suratul ummul kitabi hatta su ashara na goma sha tara ana kiranta fatihatul qur'ani al ishrun na ashirin ana kiranta as-salat sallar ce ma gaba daya saboda hadisin da ya zo daga annabi Muhammad lala yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi baini na raba sallah tsakani na ni da bawana kashi biyu ya ƙuri al'abdu ya ce fa nisfu hali rabin sallar na wani wa nisfu hali abdi rabin sallar kuma na bawana ne to malamai suka ce sallah a nan wajen fatiha ne ita ce aka raba rabi na bawa ne rabi na Allah ne tabaraka wa ta'ala ga yadda abu ne yace bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya faɗi wannan kalma ya qulu lahu Allah sai ya ce hamidani abdi bawa na ya yabe ni ya qulu abdu bawa zai ce arrahmanir rahim ya qulu rabb sai ubangiji ya ce asna alayya abdi bawa na ya mun kirari ya qulu abdu bawa zai ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai ya qulu lahu Allah zai ce majjadani abdi bawana ya girmama ni yaqulu abdu ba zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulu lahu azza wa jalla Allah ne girma kauka zai ce hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi wannan ayar kan tsakani na ni da bawana ne wa da abdi ma ta'ala bawana duk abin da ya roƙa zan bashi yaqulu abdu ba zai ce ihdinas siratal mustaqim ka san a daidai wannan wajen inda za a bar bawa da hankalinsa sai ce Allah ku ka gane to sai Allah ya ce ai kudi a nan duniya zaka bar ko mata ko waye duk a nan duniya zaka bar me ake yi ne da kudi ina a gina gida ne to ka bi ni mana ina da gidan da baya ko ba shi ne aljanna me ake da kuɗi ina aure ne to ka bi ni mana ni da nake da hurul in wanda ba sa haida ba sa tambayan kuɗin ce fani me ake yi da kuɗi ina rubin asiri ne cike za ka koma ko duha ba za ka yi ba ba bakin ciki ba ɓacin rai kuma za ka rayu rayuwa ta har abada sai ka bi ni mana saboda haka sai Allah ya ce to abinda zaka ce ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu shiryar da mu hanya mu daidai ce to shine bawa idan ya faɗi haka yace siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yaqulu lahu sai Allah ya ce fa haula'i abdi wannan kam dunna bawa na ne wali abdi ma ta'ala kuma duk abin da bawa na ya roke ni na ba shi a warada ya zo wani hadisi yana dan tsibar muku bare mu karasa shi da gobe ya zo a wani hadisi a cikin falalan wato fatiha hadisi da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minha ma huwa musalsalun bil hilfi billahi a cikin su akwai wanda aka yi masa wato yana da salsala wato ta hanyar rantsuwa da Allah da billahi al-azim gashi nan hadisin kama haka yace an abil arabi daga abil arabi kala yace idza qara'ata al-fatihata fasal fasil bismillahir rahmanir rahim bilhamdulillah yace idan za ka karanta fatiha ka tada bismillahir rahmanir rahim da alhamdulillah a kare ma'ana ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka za ka yi wato mas'alan karanta bismillahir rahmanir rahim a sallah da rashin karatu da rashin karanta bismillahir rahmanir rahim mas'ala ce ta manyan malamai guda biyu imam shafi yace duk mutumin da ya sallah amma a karatun fatihansa bai ce bismillahir rahmanir rahim ba bai da sallah kasan haka abu yake a masaban imam shafi Allah kara masa yadda. Imam Malik kuma yace idan ka karanta to a ba baka da baka da ladan wannan karatu ba a rubuta wa zunubi ba amma da ka bada da kana ladan. Ana Imam Malik ya ce makaruhi ne karanta Fatiha wato bismillahir rahmanir rahim wa a'udhu billahi a sallah yace makaruhi abin da ake kira makaruhi kuma shine abin da in ka aikata shi wato a in mutum ya yi makaruni bai da zunubi amma ya rasa lada an gane amma bai da zunubi to sai malamai musamman wanda suka zo baya bayan nan suka ce ba tun da shi wanta ya jajirce ya ce ba sallah ma to da aje ya zama shi din ne yake kan dire ba sallah to wanda mu yi ta shi wannan tun da ya ce in ma mun yi ba komai makaruni ne muka yi to ba komai aka yi makala tun da kai ba mu maka laifi ba ba kai kai kuma to Allah ba ka hakuri zamu an gane da abu ne saboda haka tunda imamu sha duk manya manyan mutane duk kuma manzo Allah ya yi bishara da zuwan yau da gobe insha Allah zan fada yadda abubuwan su kai saboda haka yace to ga yadda ake karantawa wato ka hada abun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fi nafsin wahidatin anun fashi daya min gairi kafa'in ba tare da yankewa to wannan abin arabi yake cewa yace fa inni aqulu yace ni dinnan ina cewa billahi azim na rantsi da Allah yace laqad haddathani abul hasan wato abul hasan ya ban labari an abul fatahi ala ali abul fatahi wato shine ali abul fatahi as-sayyid fi madinatul mosul wato birnin mosul sanata a shekara ta 160 shekara ta 601 ya bani labari yace billahi alazim shi ma sai da ya rantsa da Allah mai girma yace ya ji daga min Abi Bakar min famihi wa labzihi wa huwa Abu al-Fadl bin Muhammad al-Katib al-Harawi wa qala shi ma wannan malami yace billahi alazim na rantsa da Allah yace laqad haddathana sika ya ba mu labari waye yace Abu Bakar al-Shashi al-Shafi'i min labzihi wa qala shi ma wannan malamin yace billahi alazim yace laqad haddathani abdullahi almaruf bi abi nasri a tarkhasi wa qala yace billahi alazim shi ma ya rantsi da Allah yace laqad haddathna muhammad bin fadl wa qala shi ma yace billahi alazim na rantsi da Allah wato magana ce duk wanda zai yi sai ya rantsi da Allah shi ma sannan yi magana yace laqad haddathana muhammad bin yahya alwarraq alfatih وقال فيما يأتي بالله العظيم إذن لقد حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال يأتي بالله العظيم تنارا إلى الله إذن لقد حدثني موسى بن عيسى وقال يأتي بالله العظيم تنارا إلى الله إذن لقد حدثني أبو بكر الرازعي وقال كما يتي بالله العظيم نار الى الله yace da kada haddathani Anas bin Malik to mun iso gida kenan Anas dan Malik wato sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma yana hidima a gidan Annabi Muhammad yace amma saboda kyawawan halayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mini ga wani aikin da na bari ban yi bai ce min dan me ba kai kaza yace ga aikin kuma da na aikata bai taba ce min dan me kai kaza ba to yanzu mu haka muke da yaran shagunan mu da waɗanda muke tare da su kullun kana cikin cewa matar ka dan me kai kaza ko me yasa ba kai kaza manzo Allah baya sallallahu alaihi wasallam to Arab dan Malik Allah ya kara masa yadda ah yace billahi alazim shi ma rantsi da Allah yace laqad haddathani al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bani labari shi ma manzon Allah ya ce billahi alazim na rantsi da Allah in ji annabi Muhammad yace laqad haddathani jibril ni kuma mala'ika jibril ne yake ga ni shi ma jibril yace billahi alazim yace na rantsi da Allah yace laqad haddathani israfil ni kuma israfil ne ba labari wa qala qala Allah ta'ala shi israfil yace Allah ta'ala yace ya israfil ya kai israfil bi izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana da kyautana wa karami da karamci na man qara'a duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim maratan bi fatihatil kitabi ya karanta bismillahir rahmanir rahim sau daya tare da fatiha maratan wahidatin sau daya ishadu ku shaida da kai da sauran mala'iku ku shaida anni gafartu lahu na gafarta masa shi yasa ba za mu shiga wata ba eh wato shi abin da ake so bawa kada ya zama ya samu amnin makarilla ya zama za ka ta aikata zaman Allah saboda kana jin cewa ai ai an ce ba za ka shiga wata to za ka shiga kamar kanka za ka shiga tabbas tabbas eh wato yadda abun yake su har annabawa in ji Qur'ani da kuma na rahaban ragawa wato suna wato din Allah ne tsakanin ragabu da rahabu suna faɗin rahamar Allah sannan kuma suna jin tsoron azabar Allah to kai kuma a waye saboda haka Allah yana son kuma yana son ya shigar da mu rahamar saboda haka in kaga mutum ya je wuta to shi kai kanka amma mu dage mu bi Allah ya tare aljanna dama dan mu kisa da yazo kan wuta yace wattaqun nar allati waqudu waqudu hanasu lidati iddati lil kafirina an ta dutan ga waye kafirai ne ai mu ba kafirai bane na so annabi Muhammad na son musulmi saboda haka kada mutum yayi aikin da zai kai shi manzo Allah ya kisa sallallahu alaihi wasallam ko dukkan ku za ku shiga aljanna sai je wanda kila wa manya a baya rasulullah sabai kuka ce wa za a ce ga aljanna shiga yace a a yace man ada ani da kan aljanna duk wanda ya min biyayya ni inna ya shiga aljanna to man atani fa kada ba duk wanda ya saba ni ya shiga aljanna saboda ka mu da ne wa to shine an zo karshen karatun yake cewa kuma bayan wato na gafarta masa wa qabiltu minhu alhasanati dukkan kyawawan ayyuka sana karbe su kuma wa tajawaztu anhu sayyiati munanan kuma dunna yafe su kuma wala ahriqu lisana na rantsi ba zan kona harshen sa ba kinnari auta wa ajiru min azabil qabri kuma azaban kabari ma na tsiratar da shi wa azabin nari da azaban wuta wal fadl akbar da firjicin nan razanin nan mai girma na filin alkiyama shi ma na amintar da shi wa yarqani kuma zai gamu da ni qablal anbiya'i wal awliya'i ajma'ina wato tare nan qablu sai kace ma wato tare da annaba da wali shi ne ayat da take cewa man yuti Allah wa rasula ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhi min alladhina wasiddiqina wa sa'ina wa ulaika fika la ilaha illa Allah ta'ala jawwal ta'ala Allah kuma ta'ala kuma bayin Allah ta'ala Allah ya raya maka wannan addini kashe ma a cikin sa Allah ya sa da mu a duniya mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi ta ina mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi mata karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya goma ga annabi yau goma ta yi ba ta ga cikin annabi Thank you.